أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى مسلمي يومنا جمعة شابير قوة رمضان هجرة منزون سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina shekara ta 1441 wanda ya daidai da takwas ga watan biyar miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2020 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun tsaya wato akan aya ta 39 zuwa aya ta 40 a cikin suratu al-a'raf a shafi na 155 a yau da yadda Allah subhanahu wa ta'ala da falalarsa za mu tashi akan wannan aya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance jagora gare mu cikin wannan karatun da za mu gabatar Allah ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya mala Allah ce innal ladhina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط kafin mu shiga wakadhalika najzil mujrimin kafin mu shiga cikin wannan aya za mu yi shimfiɗa da waɗansu matsaloli da suka gabata masu muhimmanci wajen ɗaukar rayukan kafirai za su ce aina za a ce da su aina ma kuntum tad'una min dunillah qalu dallu anna za su ce sun bata gare mu amma a cikin suratul ghafir Allah ya faɗa za su ƙara wani abu qalu dallu anna bal lam nakun nad'u min qablu shay'a za su ce musu ma kasance suna bauta ma wani abu ba sannan kuma sai Allah subhanahu wataala ya nuna cewa a ranar tashin alkiyama bayan an tayar da su an gane ko za su ce wa idza ra'al ladina ashraku shuraka'ahum qalu rabbana haula'i shuraka'una alladhina kunna nad'u min dunik sannan sai Allah ce za su musu amsa fa alqaw ilaihim alqawla innakum lakadibun to Allah kuma zai tambaye su wa yawma nahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillah fa yaqulu a antum adlaltum ibadi ibadi haula'i am hum dhamlu sabil qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya kenan dai tana yi wa Allah zai tambaye gumakan bayan waɗancan sun ce suna bauta musu sai su tabarra an gane ko wa yawma abin nan fa naqul makanakum antum wa shurakaukum fa zayyalna bainahum wa qala shurakauhum ma kuntum iyyana ta'budun fa kafa billahi shahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin to wannan shine sai ka gane bambancin amma lokacin da aka kai su cikin wuta kuma an gane ko za a hada su da su da gumakan nasu da Allah ce innakum ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridun fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijara to na al hijara da waɗanda aka bauta ma da kuma waɗanda Allah ya tattalin su don saboda su ƙara ba su zamanto makamashin wuta to sai Allah faɗi abin da za su faɗa a cikin wuta wato qalu tallahi in kunna la fi dhalalin mubin iz nusawwikum bi rabbil alamin to kenan yana da kyau ka gane wani wuri ne suka faɗi wata magana ka dan kada ka sa tsammanin waccan aya ta ci karo da waccan aya Allah ya gane da mu sannan kuma mun yi bayani akan ayar da ta gabata inda suke cewa qalu rabbana haula'i adalluna fa atihim adaban dhifan minan nar muka ce a cikin suratu sad wato atima azaban daifan finna ko ba haka ba qalu rabbana man qaddama lana hadha fazidhu azaban dhifan fin nar to menene bambancin a wajen har da minan nar yana cikin suratul a'raf a cikin suratul sad fin nar yana cikin suratul sad to amma kuma bayan wannan azaban dhifan minan nar wanda yake nan yana nuna cewa daga wuta za a yi musu azaba can ko azaban dhifan fin nar tadullu ala dharfiyya wal makaniya can cikin wuta ne za a bada wannan ribi ribi din kenan cikin wuta da kuma azabar wuta ita suratul sad ta ce cikin wuta ita ko suratul a'raf ta ce azabar za a yi ta ne daga wuta za a lillimka shi ina fata an fahimce ni sai qadiya ta karshe fadhuqul azaba bima kuntum taksibun a cikin suratu al-anfal fadhuqul azaba bima kuntum takfuruna ni ba taksibuna ba wannan yana da alaka kuma wato da al-rumumin al-qur'ani bayanai ne gurgurdon abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya kore muna Allah ya ce to innal ladina kazzabu bi ayatina lalle waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu mun ce ƙaryata ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala kala biyu ne, akwai ƙaryata ayoyin Allah a shar'iyya an gane ko ayoyi na alƙur'ani ayoyi shar'iyya waɗanda suka ƙaryata su, ko kuma al'ayatul kauniyya ayoyi na kaun ababen da Allah ya halitta wani ya zo ya ce a'a ba Allah halicce su ba, ko kuma ya ce a'a sai lana cirki fetu kenan wannan kaga ya karyata ayoyin Allah alkauniya Allah yayi ruwa a danganta su zuwa ga wani abu ko a danganta su zuwa ga tauraro ko a danganta su zuwa ga kaza da kaza da kaza wannan to ya karyata ayoyin Allah alkauniya to Allah ce to duk waɗannan da suka yi wannan aiki wastakbaru anha suka yi girman kai ga bin ayoyin Allah in an yi wa'azi su ce a'a wannan bai dace da irin matsayi irin nasu ba bai dace da wayayyi irin su ba su bi malamai ko ba haka ba ko ko kasashen da suke ganin sun ci gaba suna da karfin tattalin arziki da makamai suna ganin su sun fi karfin su fi abinda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa domin masu yi musu wa'azi sun fito ne daga kasashe waɗanda suna ganin su kasashen da su ci gaba ba to duk irin waɗannan Allah subhanahu wata'ala ya ce la tufattahu lahum abwabus sama' ba za a buɗe musu ƙofofin sama ba to nan akwai bayani mai yawa dole kuma za mu yi ƙoƙari mu fayyace ko da ba mu yi gaba ɗaya ba mu yi yadda dai abin zai fito a fili la tufattahu lahum abwabu sama imam abu amr al-basri an gane ko ya karanta la tuftahu lahum la tuftahu lahum abwabu sama sannan kuma al-kufiyun ma ada asim ya an ce al-kufiyun ana nuhin hamza da kisa'i an gane ko da khalaf da asim to nan sai an ce ma a da asim nan ban da asim sun karanta la wato tuftahu lahum ba za a bude musu ba la yuftahu lahum abwabu sama ba za a bude musu ba sannan sauran qurra sun karanta la tufattahu lahum abwabu sama to yuftahu kaga zai kuma kamar matsayin muzakkar ne matsayin namiji to amma ba matsala bane saboda al abwabu jam'in shi jam'i ne na babu namiji babu mace jam'in shi majazi ne domin ba akwai wasu kofofi ne da an mazaje ba ko kofofi wadanda an mataye kenan yuzakkar wa yu'annas la tufattahu lahum abwabu sama ko la yuftahu lahum abwabu sama ko la tuftahu lahum abwabu sama ba za a bude musu ba kofofin sama sai malamai suka yi maganganu daban-daban waɗannan maganganun suna da yawa amma kuma ba su ci karo da juna ba a ƙarshe za mu haɗe su in Allah ya so waɗansu daga cikin malamai suke cewa abinda ake nufi la tufattahu la tufattahu lahum ko la yuftahu lahum ko la tuftahu lahum nan rayukan su ake nufi al arwah rayukan su ne abba za a bude ma kofofin sama ba menene dalilin su so aka ce akwai hadisi daga albarra dan azib an gane ko Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa kharajna ma annabi sallallahu alaihi wa sallam fi janaza mun fita tare da manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fi janazati rajulin a cikin wato aikin jana'iza gawar wani mutum min al-ansar yana daga cikin ansar fanta haina ila al-qabri sai muka zo muka tuki in ji malaman zauri zuwa ga kabari walamma yulhad mun iske ba a sashi cikin kushewarsa ba ba a sashi cikin kabarinsa ba ko ba a ƙare aikinsa ba fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zamna wajalasna haulahu muka zauna muku muna kewaye da shi kaga wannan ya nuna cewa ya halatta mutum ya zauna in ana turbuɗar gawa wa ka'anna ala wato ru'usina at-tayr ka ce dai akan kawunan mu akwai at-tayr tsuntsu idan an ce kan mutum akwai tsuntsu yana son ya kama shi ai zai natsu kwarai haka ne sahabbai suke tare da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin natsuwa amma yanzu ɗaliban ilmi ne yanzu a abinda ba suke lissafi ya za su yi su samu karatu sannan kuma su fita bayan malaman su su rinka cewa waɗannan malaman ba su san komai ba jahilai ne ko kama inda ka tattaka ladin nan ka hau ko da Allah baka wata fahimta sakamakon da zaka saka ma malamin ka da shi shine ka nuna cewa yana da nashi matsayi wanda Allah ya bashi kuma yin karatun da ba da ta hanyar malamai ba kai baka kai inda ka kai ba amma sai zaman to ɗaliban yanzu sun zan kamar yadda Imam Mawardi ya kawo wani sha'ir yake cewa أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني a wata riwaya falan mashtar da sa'iduhu shahid yace uallimuhu rimayata kulla yawmin ina koya mishi halbi kullum an gane ko bai iya ba falan mashtar da sa'iduhu lokacin da hannun shi ya tsananta ishtar da kenan ko ko falan mastar da sa'iduhu lokacin da hannun shi ya daidaita ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yace wa mali sai ya halbe ni kaga yayi banda shi yasa sha'ir yace wa min al-ana'ati an tu'allima jahilan fa yahsabu jahlan annahu minka a'lamu yana daga abu mai ban wahala mai ban mamaki ka karantar da mutum amma yana tunanin cewa shi ya fika mutumin da bai da sani ka sanar da shi ko da Allah ya baka sanin da malamin ka bai sani ba ba shine ka nuna cewa bai san komai ba balle ma tana yiwa ilimin naka in an auna saurin fita ne kai da an zo an ka bincika sai a iske kulli man yadda ifil fil ilmi wato ma'rifatan arafta arafta shay'an wa ghabat anka ashiya'u qul ka ce inji sha'ir liman yadda'i ga wanda yake kirayarwa fil ilmi ma'rifatan cewa ya kai makura wajen ilmi wannan alamun jahilci ne arafta shay'an ka san wani abu guda tal wa ghabat anka ashiya abubuwa da dama sun boyu gare ka shi yasa zaka ga alamun da mutum ya ƙara ilimi zaka ga ya ƙara tawadu'u da mutum ya ƙara jahilci zaka ga ya ƙara girman kai wal iyadu billah wa fi yadihi udun a cikin hannun manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inji barra dan ajib akwai ud wato yar sanda yankutu fil ardi wanda yana soka ta ga ƙasa an gane ko ko mu ce dan icce farafa ra'sahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya daukakar da kansa fa qala yace ista'izu billahi min azabil qabr ku nemi tsari daga Allah daga azaba ta kabari marrataini so biyu aw salasan ko so uku rawi yayi shakka kenan thumma qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace innal abdal mu'min lalle bawa mu'mini domin wanda an ka dauko rajulun min al ansar yana daga cikin mu'minai to amma fassara ayan muku tana da alaka ne da kafirai shi yasa zamu fara da gaba ta biyu ta hadisin sannan mu dawo zuwa ga gaba ta farko ta hadisin saboda munasaba ta ma'ana ta aya sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin wannan hadisi yake cewa wa innal abdal kafir lalle bawa kafiri idza kana fi inqita'in min ad-dunya lokacin da ya kawo zai rabu da duniya wa iqbalin min al-akhirah zai fuskanci lahira kina an zo bakin iyaka nazala ilaihi min as-sama'i mala'ika mala'iku za su sauko daga sama izuwa gare shi sudul wujuhi masu baƙaƙen fuskoki ko huskoki ko fiskoki ma'ahumul musuh musuhu jam'i ne na almishu malamai sun kace nasijun min ash-sha'ri wato gashi idan aka yi saka da shi abu ya zama to kamar sutura ce mai kaushi alama abun yana da kaushi to kaji abin da za su shi almusuhu kyallaye na an kalli jam'in kafirai ne ko kuma shi kafirin guda wanda an ka zo dokar rayuwarsa tunda na ana nufin kafirai za a zo dokar rayukansu fayajlisuna minhu maddal basr wato mala'iku za su tsaya za su zauna gefe da shi maddal basr iya ganinsa kinan duk inda ganinsa zai yi zai ga kawai mala'iku ne summa sannan kuma ya ji'u malakul mauti sai mala'ikin mutuwa ya zo mun ce sunan shi bai tabbata azra'ilu ba hatta ya jilisa inda ra'sihi har sai ya tabbata a wajen kansa ya zo ya zama wajen kansa fa ya ƙulu sai ya ce ayyatu nafsul khabisa ya ke rayuwa mummuna akhriji kaga nan akhriji bai ce ukhruji ba in yace akhriji ki fitar a'a to yadda za a ce musu akhriju anfusakum haka alqur'ani ya tabbatar da shi dan qur'aniyun kakkace an yi kuskure akhriji ila sakhatin min Allah kina asrin shi akhriji nafsaki ki fitar da kanki da kanki ila sakhatin min Allah zuwa ga fushin ubangiji ko hushin ubangiji wa ghadabin da hushi kuma an gane ko ko kuma sakhatin min Allah kyacewa ta ubangiji wa ghadabin da hushi dan saboda mu bambanta qala sai yace fatufarraqu sai ai dai dai dai da ita kinan za ta yi dai dai dai fi jasadihi a cikin jiki saboda tsoro fayantazi'uha shi kuma mala'ikin mutuwa sai hizarota kama yuntaza'u safudu kama yadda ake cire as-safud as-safud wato shine karfe ne wanda ake sawa cikin wuta wani lokaci malamai suka ce zatu sha'ibin wato karfe wanda yake an yi masa rassa da dama to yadda ake jayo shi min sufil mablul daga suf wato abin nan fata al mablul wanda aka jika da ruwa in ya zama to shi safudukin nan yana da ababen nan daban-daban kenan yadda in an saka shi zai fisgo abubuwa zai kirato su daban-daban in yana da wato kuma mu ce tsini daban-daban to haka ne zai fiskike ta kuma ba ta da nauyi tunda an ce almablul fata idan aka jika ta da ruwa to kaga ba ta da karfi kai tsaye na zai fiskike ta ma'ana dai wannan zai nuna wajen daukar rai akwai azaba fa ya'khudhuha sai mala'ikin mutuwa ya karɓe ta, fa'iza a ha idan ya karɓe ta, lam ya da'a hafi yadihi ba zai barta ba a cikin hannunsa, kaga wanda ya nuna cewa yana da hannu, farfata ainin gwargwadon ƙircin ido, kenan da gaugawa, hatta ya ji aluha fi tilkal musuh, har sai sun sanya ta cikin waɗannan tsumma waɗanda aka yi na abin nan muke suna tsumma kamar almusuh muka ce tsumma ne da aka saka su da wato abin nan fata. wa ya minha cikin wannan rayuwa zai fito ka an ta nirihi jifatin kamar dai mafi ɗoyin ko mafi ɗan masai ko mushe wujidat ala wajhil ard wadda a bisa doron ƙasa a ce wadda ba a taɓa yin irin ta ba mafi ɗoyi ko ɗai ko wari to haka ne rayuwa zai fita daga gare ta abinda zai fita daga gare ta wal iyazu billah yamurruna biha an gane ko fa yas'aduna biha sai mala'iku su yi sama da wannan rayuwa fala yamurruna biha ba za su shuɗe da wannan rayuwa ba ala mala'in minal mala'ika akan wata wato tawaga ta mala'iku illa qalu sai mala'iku sun face sun ce ma hadha ruh wacin wannan wace irin rayuwa ce fa yaqulun za su ce fulan ibn fulan wani dan wani an gane ko shi yasa malamin cikin zabarmanci an ce filana kenan fulan asalin sa sunan wani dan wani bi aqbahi asma'ihi da mafi mummunan sunayensa allati kana yusamma biha fi dunya wadda ake kiran shi da ita a nan duniya dan ka san wadansu sai su ce su sun fi su ma a kira su da sunan da babu imani babu ragowa suna da wani BS BS ba sani ba sabo ko ba haka ba sannan kuma ne zo ya ce a shi a sa mai ma sunan shi kaza rashin imani ko wani abu da ka hado da mala'iku ka gane kuranka an gane ko hatta yantahi bihi ila samai dunya sai an zo da shi zuwa ga sama ta duniya shi ran kafiri fa yustaftahu lahu za a nemi a bude ma wannan rai fala yuftahu lahu ba za a bude mata ba to kenan nan shine mawdi'ul istishhad innal ladhina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum ay la tufattahu li arwahihim wannan shine mawdu'ul istishhad kaga hadisin ya tabbatar da cewa rayuka su an tafi da su ba za a bude musu ba za mu karasa hadisin saboda wato abin da yake dauke da shi na bayanin lahira da kuma halin yadda ake zare ran mutum sai kuma sun makara a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah karanta wannan aya la tufattahu lahum abwabu sama wa la yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyat fa yaqulu Allahu azza wa jal sai Allah ya ce madaukakin sarki uktubu kitabahu fi sijjin ku rubuta sunan wannan bawa cikin sijjin fil ardi sufla a can ƙasa ƙasa fatutrahu ruhuhu sai a jefar da rayuwarsa an gane ko tsarhan jefarwa thumma qara'a sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta wa man yushrik billah duk wanda ya shirka da Allah faka annama kharra minas sama ka ce dai kamar ya fado ne daga sama fatakhtafuhu at-tayru aw wata qira'a fatakhattafuhu at-tayru sai tsuntsaye sun ka fiffizge shi aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq ko ko iska ta jefar da shi ta jefar da shi can a bagire mai nisa fatu'adu ruhuhu fi jasadihi sai a mayar da rayuwar wannan kafirin a cikin jikinsa wa ya'tihi malakan sai mala'iku biyu su zo fa yaqulani lahu za su ce da shi man rabbuka wane ne ubangijinka fa yaqulu zai ce ha ha kiran shi ya rikice bai san abin da yake yi ba la adri ban sani ba fa yaqulani lahu sai su ce da shi ma dinuka menene addininka fa yaqulu zai ce ha ha ha ha bai sani ba la adri ban sani ba fayaquluna lahu sai su ce da shi ma hadha ar-rajulu alladhi bu'itha fikum menene sha'anin mutumin da aka turo zuwa gare ku fayaqulu zai ce ha ha la adri ban sani ba fayunadi munadin sai yayi sai a samu mai kira yayi kira min as-sama'i daga sama an kazaba cewa yayi ƙarya fafrishu lahu minan nar wato ku yi mishi shimfiɗa daga wuta fa ya'tihi min harriha wanda zafinta zai zo mishi wa samumiha da kuma tasaccen zafinta ko wuta wadda take shiga tsakiya almasab as-samum ita ce wuta mai shiga cikin kussahe ko kuma kafafe wa yudayyaqu alaihi qabruhu za a kuntata masa kabarinsa za a matse masa kabarinsa hatta takhtalifu fihi adla'uhu har sai awazunsa ko haƙarƙarinsa sun sun saba ma juna na dama sun shiga cikin na hagu na hagu sun shiga cikin na dama an gane ko to ka ku ga wannan azaba kenan ta kai babban azaba ga zafi kuma ga matsi wannan Allah shi muna tsari da wannan azaba shi yasa Imam Shafi'i yace wa dammatul qabri tunsi lailatul arsi lalle matsan nan da kabari zai ma dan adam tana sa shi sai ya manta ranar da an ka kai mai amarya tabbas wannan magana gaskiya ce wa ya'tihi rajulun sai wani mutum ya zo ma wannan mutumin wanda ke cikin kabari qabihul wajhi mai mummunan fuska qabihul siyabi mai mummunan sutura kaga wannan ya nuna aikin mutum za a iya canza shi ya koma wani abu wanda za a yi aunawa a ranar tashin alkiyama muntinur rihi mai wato tsoyi iskansa ko warinsa yana da tsoyi iskansa yana da tsoyi ko tsoyi fa yaqulu sai ya ce abshir billadhi kenan kayi bushara billadhi yasu uku da abin da ke bakanta maka rai abin da ke bakanta maka da rai kai bushara da shi kaga wannan aike tsina hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad wannan shine ranar da an kai maka alkawali wanda kake nan kana musunta fa yaqulu man anta sai ya ce wane ne kai fa wajhuka alwajhu yaji'u bisharri lalle fuskar ka fuska ce ta zo da irin fuskokin sharri kina alamun ta alamun sharri fa yaqulu ana amaluka alkhabith aikin ka zai ce ni ne mummunan aikin ka da ka aikata fayaqulu rabbi sai yace Allah la tuqimis sa'a Allah ka kabe da kiyama domin ya san da an tsaye da kiyama an ka saka mai da wannan aiki ya san mako masa tayi muji to kaga cikin wannan hadisi mun samu cewa an ce la tufattahu lahum abwabus sama arwahuhum ake nufi in an je da rayukan su sama Allah zai ce a dawo da su to sannan in mun ka dibi mafhimi na wannan aya tunda Allah ce innal ladina kazzabu bi ayatina to waɗanda ba su yi ƙaryatar da ayoyin Allah ba kenan suka gaskata da ayoyin Allah innal ladina amanu sannan wadancan wastakbaru anha wa lam yastakbiru an ayati llahi bal az'anu laha wadanda suka yi kankan da kai sun kabi ayoyin Allah to kenan wannan aya za ta nuna muna tufattahu lahum abwabus sama su ko za a bude musu kofofin sama tunda waccan ta faɗi did mafhumul mukhalafa a wajen malaman usulul fiqh to kuma wannan hadisin ya zo da wannan bayani karara manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a farkon hadisin muka ce muku ya ce innal abdal mu'min lalle bawa mumini idza kana fi inqita'in min ad-dunya lokacin da zai rabu da duniya wa iqbalin min al-akhirah zai fuskanci lahira nazala ilaihi mala'ikatun min as-sama mala'iku za su zo mishi daga sama bidul wujuh masu wato fararen fuskoki ka anna wujuhahum ash-shams ka ce dai fuskokin su hasken su irin na rana ma'ahum kafanun min akfanil janna suna tare da likkafani likkafani na aljanna wa hanutun min hanutil janna da turare an gane ko irin turare na aljanna ko turaren aljanna ba irin turaren aljanna ba hatta yajlisu minhu maddal basar har sai sun zauna wato a gunsa iya ganinsa mala'iku ne ke gani summa yaji'u malakul maut sai mala'ikin mutuwa ya zo zuwa gare shi alaihi kenan summa yaji'u malakul maut sannan mala'ikin mutuwa ya zo zuwa gare shi hatta yajlisa alaihi salam kenan shi mala'ikin mutuwa da an ce alaihi salam an yi neman mishi tsira daga Allah hatta yajlisa inda ra'sihi har sai ya zauna kun kansa fa yaqulu sai yace ayyatuha an-nafsu at-tayyiba ya ke rayuwa wanda yake tsarkakakka a wata riwaya al-mutma'inna akhriji ila maghfiratin min Allah kina akhriji nafsaki ki fitar da kanki to amma nan akwai siyakin ya bambanta su kafirai an ce al-khabitha kina an ce akhriju anfusakum tsanantawa ne mumini kuma da an ka ce akhriji nafsaki na ana wato kamar saukakawa ne ba wai tsanantawa bane ila maghfiratin min Allah ki koma zuwa wato ki fita zuwa ga rahama ta Allah wa ridwanin da yarda ubangiji qala rawi yace fa takhruju ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa takhruju za ta fita tasilu kama tasilu alqatratu min fi siqai za ta fita kamar yadda alqatra dan ballo na ruwa igo na ruwa tasilu kamar yadda take fita min fi siqai to nan kaga nan sai ka hankali ba min fi na ba min fi siqai fina abinda ake nufi baki domin idan an ka cire ma famu an gane ko an ka cire mata mimun to za a yi mata irabi ne da alif wajen nasba wato a yi mata jarra da ya'un a yi mata dhamma da wawun an gane ko shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa wato lahu da'watul haqq walladhina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay'in illa ka basiti kaffayhi ila al-ma'i liyablugha fahu kaga fahu saboda an cire mimun ibn malik yace wal famu haythul mimu minhu bana min fi istiqa'i yazo a cikin wani hadisi hatta ma tunfiquhu fi fi imra'atika ai fi fami imra'atika kamar yadda take fita ita wannan igon min fi siqa daga bakin ko kace shantali ko kace dan abin nan salka kaga za ta fita da sauki tunda digo ɗaya ne sulululu take fita fa ya'khudha sai ya karbe ta shi mala'ikin mutuwa fa idza akhadha idan ya karbe ta lam yad'uha fi yadihi busu barta ba a cikin hannunsa su mala'ikun da ke kama masa aiki tarfata ainin gorgodon kilcin ido hatta ya khuduha sai sun karɓe ta fa yaj'aluha fi dhalika al-kafan su sanya wannan rayuwa cikin likafani wa dhalika al-hanut da wannan turaren wa takhruju minha za ta fita a cikin ta ita wannan rayuwa abinda zai tashi daga gare ta na kamshi ka atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhi al-ard kamar dai mafi kanshin turaren da akwai a duniya turaren da yafi kowane kanshi a duniya irin wannan kanshi za ta yi Allah ya sanya mu daga cikin su qala sai mai riwaya yace ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace fa yas'aduna biha tunda shine ke bada labari shi kuma rawi ya bada labari yace manzo ya ce fa yas'aduna biha za su daukaka da wannan rayuwa su yi sama da ita su tashi da ita fala yamurruna an gane ko ba za su shude ba sai yace ya'ni biha kaga nan rawi na kawo wannan fassara tunda yace fala yamurruna ya'ni biha to wannan kamar matsayin tafsiri yake shine malaman hadisi wanda suke kira al-mudraj kamar yadda zo cikin hadisin Aisha wato abin da take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yatahannatu fihi kaga da aka ce fa yatahannatu sai anka ce wa huwa ta'abbudu al-layali zawatul adad wannan mudraj ne fassara ce tarawi akwai al-mudraj fil hadith wanda in fassara ce an gane ba hadisi bane to amma an danganta cikin hadisi sai ya kuma matsayin da'ifi kamar yadda wato Imam al-Baiquni ya faɗa wal mudrajatu fil hadisi ma atat min ba'd al-fadhi riwati ittasalat sannan akwai al-mudraj cikin al-Qur'ani irin fassarorin da suka zo wani lokaci sai ta zo kamar matsayin fassara hafizu ala salawati wa salati wusta sai sun kace salatul asri wannan mudraj fassara ne ba alqur'ani bane kadiba cikin al-itqan fi ulumil qur'an imam suyuti yayi babi akan wannan Allah ya ganar da mu to yace fala yamurruna yace ya ani biha ba za su wuce da wannan ita rayuwa ba ala mala'in min mala'ika akan wata tawaga ta mala'iku illa qalu ma hadha ruh sai sun ce kenan wannan wace irin rai ce at-tayyib wanda take tsarkakakka mai kanshi mai dadi fa yaquluna sai su ce fulan ibn fulan wani dan wani bi ahsani asma'ihi da mafi kyawawan sunayensa allati kanu yusammunahu biha wadda suke wato ambatonsa da ita fi duniya anan duniya hatta yantahu biha ila sama'i dunya har sai sun je zuwa ga sama ta duniya ashe kaga kafin sama ta duniya akwai tawaga tawaga ta mala'iku fa yastaftihuna lahu sai su nemi a buɗa masa fa yuftahu lahu sai a buɗe masa kidan kaga wannan shine dalilin mafhumul mukhalafa cewa waɗancan la tufattahu lahum almu'minuna tufattahu lahum domin an ce fa yastaftihuna lahu fa yuftah lahu idan suka nema za a bude sai a bude fatushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ko wace sama mala'iku almuqarrabun waɗanda an mafi kusanci ga Allah su za su raki wannan rayuwa su raka ta ila sama'i allati wato taliha har zuwa ga waccan sama ta ɗaya zuwa ta biyu hatta tantahi bihi ila sama'i sabi'a har sai in an je sama ta bakwai fa yaqulu Allahu azza wa jal sai Allah madaukakin sarki ya ce uktubu kitaba abdi fi illiyin ku sanya sunan bawana a cikin illiyin wa a'iduhu ila al-ard kuma yadda shi zuwa ga ƙasa fa inni minha khalaqtuhum domin ni daga ƙasa na halicce su wa minha u'iduhum kuma can zan mayar da su wa minha ukhrijuhum tanan zan kuma fitar da su qala sai mai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace fatu'adu ruhuhu fi jasadihi za a mayar da ransa wato a cikin jikinsa fayatihi malakan sai mala'iku biyu su zo fayujlisanihi su zaunar da shi fayaqulani za su ce da shi man rabbuka wane ne ubangijinka fa yaqulu rabbi Allah zai ce ubangiji na shine Allah fa yaqulani lahu za su ce da shi ma dinuka menene addininka fa yaqulu dini al-islam zai ce addini na shine musulunci fa yaqulani lahu za su ce da shi ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum menene labarin wannan namijin da aka turo zuwa gare ku fa yaqulu zai ce huwa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shi manzon Allah ne tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa yaqulani za su ce wa ma ilmuka menene saninka menene ilimin da kai fa yaqulu zai ce qara'tu kitab Allah na karanta littafin Allah kaga idan kai sake ba karanta alqur'ani a nan duniya ba kaje karatun duniya dai kai zaka gane kurinka fa wato fa qara'tu kitaballahi na karanta littafin Allah fa amantu bihi sai na gaskata wa saddaqtu an gane ko sannan kuma ni gaskata fa yunadi munadin sai mai kira yayi kira fi sama a can sama an wato sadaka lalle mutumin nan yayi gaskiya an sadaka abdi wato bawa na yayi gaskiya an yi kira kenan ko mala'iki ne ya kira da izinin Allah an gane ko sai Allah subhanahu wata'ala ce wato fafrishuhu min aljannati ku yo mashi shimfiɗa daga aljanna wa albisuhu an gane ko min aljinna min aljanna sannan kuma ku kawo mishi sutura ku suturtar da shi da sutura irin ta aljanna an gane ko fa fatahu waftahu lahu baban ila aljannati ku bude mishi kofa zuwa ga aljanna wanda za ta kai shi tana wato ni'ima aljanna tana zo masa kai tsaye qala fa ya'tihi min rauhiha zai zo mishi min rauhiha daga ni'ima ta aljanna ita ce rauh wa tibiha da kanshinta wa yufsahu lahu fi qabrihi za a buda masa a yalwata masa kabarinsa madda basarihi iya ganinsa qala yace wa ya'tihi rajulun sai wani mutum ya zo ma wannan mutumin hasanul wajhi mai kyakkyawan huska hasanu siyabi mai sutura mai kyau tayyibur rihi mai kanshi wato mai iska mai dadi fa yaqulu sai yace abshir billadhi yasurruka kai farin ciki da abin da zai faranta maka rai hadha yawmuka yawmuka alladhi kunta tu'ad wannan shine yinin ka wanda ake maka alƙawari fa yaqulu lahu man anta zai tambaye shi wane ne kai fa wajhuka wajhu alladhi yaji'u bil khair irin fuskarka alama ce ta fuska ta alkhairi fa yaqulu zai ce ana amaluka salih ni ne aikinka nagari fa yaqulu zai ce rabbi aqimis sa'a ya Allah ka tsai da kiyama ya Allah ka tsai da kiyama hatta arji'a ila ahli wa mali to kaga nan hatta arji'a ce har in koma kaga nan wanda dan Qur'ani ce to kai kaji wai wai hadisin ya ce kuma ya koma zuwa ga mutumin da a cikin dadin aljanna sai ya koma kuma ila ahli wa mali zuwa ga iyalinsa da dukiyarsa kuma hadisin ya zo da hatta arji'a a'a hatta la arji'a ila ahli wa mali domin la ana shafe ta kuma ba cikin yayin larabci ba ko hadisi har cikin Qur'ani ana shafe ta sai an kaddara ta ina hujjan mu aya ta ƙarshe a cikin suratun nisa'i, yubayyinu Allahu lakum an tadillu Allah yana yi muku bayanin ayoyi an tadillu kaga nan an tadillu sai ce dan kar ku bata sai mu ce a'a an tadillu don ku bata domin alqur'ani shi an tadillu yace amma dole zaka kaddara zaka ce Allah tadillu ake nufi to in ka yarda can ana kaddara la to nan ma ana kaddara la domin Allah bai yi bayanin ayoyi dan a bata dan a shirya ne kazalika yubayyinu Allah lakum ayatihi la'allakum tahtaduna kenan hatta la arji'a ila ahli wa mali habba zan kuma ba zuwa ga iyalaina da kuma matana wannan hadisi shi na daga cikin hadisai masu tsawo amma abin da yasa na kawo shi saboda yana dauke da fa'idodi daban-daban na farko mala'ikun da ke karɓar rai na biyu yadda musulmi ake ɗaukar ransa mumini da yadda ake ɗaukar ran kafiri daga ciki kuma akwai azaba ta kabari duk da yake na an kawo tambaye da larabci ba shi ke nuna da larabci za a yi waɗannan tambayoyin ba domin akwai mutanen da in ba su jin larabcin to ya za a yi da suran tashi alkiyama hatta da waɗanda ke nuna cewa larabci shine magana yan aljanna wannan babu wani hadisi ingantacce akan haka dan haka in ka aikata aiki na gari zaka iya ba mala'iku amsa amma dan ka ce baka sallah kana zina kana shashancin ka ka je kawai ka dauki kawaidi an koya ma wa idza matal abdu ja'a fi qabrihi munkaran wa nakirun baka sallah kuma kai ka bar komai shikenan ka zo ka ba su amsa wallahi ba za ka iya ba su amsa ba to daga ciki ma ya kawo dai bayanin aiki zai iya zuwa a cikin sura ta dan adam kaga wannan dalili ne daga cikin dalilan malaman da suka ce za a auna ayyukan su kansu a cikin wazin an gane ko to wannan hadisin da na kawo قال الشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي أتكن العذب النمير في مجالس الشنقيطي وندا واتو أسلين سدرسا ديك يني أتكن كسد وندا أكا ما يدسو أربوتي يتي أخرجه أبو داود إمام أبو داود يفتد ونا حديثي والنسائي دا إمام النسائي وابن ماجة دا ابن ماجة وأحمد دا إمام أحمد يتي كي وغير واحد دا ما وندا با ودنسو با shi kuma Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin Ahkamul Janaiz yace akhrajahu Abu Dawuda Abu Dawuda ya fitar da shi wal Hakim da Imam Hakim wa Tayalisi da kuma Abu Dawuda At-Tayalisi sannan kuma wa Ahmad da Imam Ahmad wal Ajuri da Imam Al-Ajuri fi Shari'a wa rawan Nisa'i wa An-Nasa'i wa Ibn Majah da Nisa'i da Ibn Majah sun yo riwaya Al-Qism Al-Awwal kismi na farko kenan na mumini illa ka anna ala ru'usin at-tayr bai kawo wannan ala ru'usin at-tayr ba saboda mi saboda a matsayin sa na muhaddis zai cire wasu lafuzza ya ce ta zo a cikin riwaya ta kaza ta zo a cikin riwaya ta kaza saboda akwai yan bin diddigi don son don son gane kuskuren wani malami wa huwa riwayatul li abi dauda yace kuma riwaya ce ta abu dauda bi akhsar minhu wanda ta zo takaitatta kenan ya nuna maka abu dauda yana da riwaya mai tsawo yana da riwaya takaitatta yace wa wa kaza ahmad kuma imamu ahmad shi ma yana da riwaya mai tsawo da kuma akhsaru take takaitatta wa qala al hakim imam al hakim yace sahihun ala sharti shaykhaini wannan hadisin ingantacce na akan sharatin imam al bukhari da muslim wa aqarrahu adh-dhahabi shaykh al albani yace imam adh-dhahabi ya tabbatar da shi yace to ni kuma wa huwa kama qala da ni bincike na sai ga abin da suka faɗa haka dan ni wannan shi ake kira shakhsiyatul bahith wal muallif wa sahahahu ibn al qayyim ibn al qayyim ya ingantar da wannan hadisi الحديث في إعلام الموقعين أتكل التافن إعلام الموقعين الرب العالمين ابن جرير الطبري كما ينزو أن قاري وأن مقرأة الباني ابن جرير الطبري يكو أن الرواية براء أن آجم دا رواية أبو هريرة أكن وأن أثر ودتنا تكين سنن ابن ماجة سنة إمام القرطبي ليدو أوجن وأن آية يتي لا تفتح لهم يتي أرواحهم أكنه جاء بذا جاءت بذلك أخبار صحاح أقوي labarai waɗanda suke ingantattu sun zo daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zakarna ha fi kitabi tazkira mun faɗe su a cikin tazkira fi ahwalil mauta ko fi ahwalil akhirah littafi ne wanda ya bayanin azabar kabari da abin da ya kama da haka shi imamul qurtubi yace min ha daga cikin waɗannan hadisan da ni zadango a cikin wancan littafin akwai hadithul barra bin azib akwai hadisin barra dan azib wannan hadisi yana da tsawo amma saboda fa'idar da ke cikin sa na dauri na bishi ɗaya bayan ɗaya gwargwadon abin da Allah subhanahu wataala ya hore mu da Allah ya taimake mu la tufattahu lahum abwabus sama kenan wannan hadisin ya nuna cewa ba za a buɗe musu ba kofofin sama rayukan su ake nufi lokacin da aka karbi rayukan su su kafirai waɗansu kuma malamai suka ce la tufattahu lahum abwabus sama ai la tufattahu li a'malihim ayyukan su ake nufi domin aiki idan ba na kware bane Allah subhanahu wataala ba zai karbe shi ba domin ya ce ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'u tunda an ce al amalu salihu yarfa'u aiki na kware Allah yana daukakar da shi sama al mafhumu al amalu ghayra salih la yarfa'uhu Allah aiki wanda ba na gari ba Allah ba zai daukakar da shi ba waɗansu malamai sun kace la tufattahu lahum abwabus sama abinda ake nuhi la tufattahu lahum ay du'a'uhum ba za a karbi addu'ar su ba wannan kuma shi ma babu matsala domin an ce ilaihi yas'adul kalimut tayyib al kalimut tayyib magana wadda take ta gari wato addu'a kenan da addu'o'i da istighfari da ibada ta gari ilaihi ga Allah take za ta koma zuwa gare shi Allah zai karbe ta wadda kuma ba ta gari ba mafhumuhu al kalimul khabith la yas'adu ilaihi waɗansu malamai suka ce nan la tufattahu lahum abwab babu sama albarakat ake nufi albarkokin Allah subhanahu wataala ba za a buɗe makafirai su ba domin Allah ya ce walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun kaga da sun yi imanin da an buɗe musu tunda ba su yi imanin ba ba za a buɗe musu waɗannan albarkokin ba sai dai zamanto duk abin da sun ka samu na ni'ima bai da albarka Allah ya zare albarka kada kaga suna da kuɗi da wani abu kace me ake nufi da wannan kuma sannan kuma waɗansu malamai suka ce la tufattahu lahum abwabu sama abinda ake nufi ba za a bude musu kofofin aljanna ba domin mi domin ita aljanna aljanna tana sama su ko suna ƙasa kuma Allah ya haramta ma ƴan wuta abincin aljanna fadlan ma balle su shige ta domin Allah ya ce wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina min alma aw mimma razaqakum Allah قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون الله يتو ولا يدخل ابن جرير الطبري يتو شيء ابن دي التوكا لا تفتح لهم بذا أبود ما رايكن سبا لا تفتح لهم بذا أبود ما أيكن سقوفو فين الجنة با لا تفتح لهم بذا أكبئ الدؤوئين سبا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال halal la tufattahu lahum ba za a bude musu kofofin albarka ba la tufattahu lahum ba za a bude musu kofofin aljanna ba yace dukkan su za su shiga ciki domin Allah ce bai ce la tufattahu lahum abwabu sama'i li kaza ba li kaza li kaza a gaba ɗaya na Allah ce ba za a buɗe ba kenan don komi ka aza anan yayi musu ci karo da juna ba wala yadkhuluna aljanna Allah ce ba za su shiga aljanna ba hatta yalijal jamalu fi sammil khiyar har sai aljamalu raqumi ya shiga fi sammil khiyar a cikin asam mun kace kafa ko kusuwa ta allura qira'o'i mutawatirai daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam guda goma sun karanta hatta yalijal jamalu ko sun zo da hatta yalijal jamalu har sai raqumi sun kace aljamalu ba'lun naqah shine wato namijin raƙuma ko zaujun naƙa kamar da waɗansu salaf suka ce waɗansu kuma sun ce ibnun naƙa to da an ce raƙumi ɗar wato a raƙumi an ka ce ɗan raƙuma ko ko aka ce mijin raƙuma duk ɗaya ne ɗan wata raƙuma ne mijin wata raƙuma ne amma ba ana rufin ɗaya ba ina fata an fahimce ni wasu ka ce hatta ya rija aljamalu aljamalu lahu arba'atu qawa'im shine wanda yana da wato kafafuwa guda hudu an gane ko wadansu sun ka ce shine alqa'imu bil birbad wanda yake yana nan zaure a wurin da ake daure shi a turki kaga dai suna so su nuna maka dabba ake nushi amma akwai wata qira'a ashadha qira'a ce wadda take bata inganta ba wato sanadinta bai inganta ba ɗari bisa ɗari ma'ana ba ta daga cikin qira'o'i mutawatirai an yi riwayar ta daga ibnu abbas da ikrima da sa'id ibn jubair hatta yalijal jummalu shi ko aljummalu me ake nufi da aljummal sun kace hablus safina ita ce igiyar da ake daure jirgin ruwa da ita wadan sun kace hibalus safina yaggon jirgin ruwa to wannan babu matsala ko igiyoyi ko igiya ai ba jirgin ruwa ɗaya ake nufi ba kenan dan an ce maka nan igiya nan igiyoyi nan ba ana nufin ba igiyoyi a'a irin igiyoyin da ake daurewa can kuma igiya ana nufin koda ta jirgin ruwa ɗaya ce misali ne an ka baka a wata riwaya kuma ta Sa'id ibn Jubair hatta yalijal jumal ba jummalu ba ita ma riwaya ce wadda take ba mutawatira ba abinda ake nufi da ita sun kace alhablu alghalizu alladhi yus'adu bihi ila an-nakhli ita ce wato abin nan igiya wadda ake daurawa ko yaggiya wadda ake daurawa wadda da ita ake hawan wato itaciyar dabino hatta yalijal jamalu har sai in mun ce jamalu raqumi kenan ga qira'a da suke mutawatira ko muka ce igiya ta shiga fi sammil khiyat a cikin kafa ko kusuwa ko huda ko huduwa ta allura an gane ko wato kalima ta sammu bil fathi wa dhammi suka ce ibnu jarir tabari yace kullu thuqbin fi aynin aw ibratin aw anfin dukkan abin da yake kafa ne a cikin ido yake ko ko wato a cikin allura yake ita ce ibra ko kuma anfin ko hanci aw ghairi zalika dan me ya faɗi wannan domin an ce sammu ko summu babu wani abu a ciki shine kafa amma sai an danganta shi in an ka ce sammul khiyar kaga nan ake nufin allura in an ce sammu al amf na ake nufin ido wato hanci afwan kenan kaga sai an yi idafa shi ne sannan za a gane shi kenan na asalin wannan kalima idafa ce take bambanta ta ibnu jarir at-tabari yace wa jam'uhu jam'in sa an gane ko ana cewa sumuman ana cewa simaman jam'i na asammu kenan ana cewa asammu da sino ai mata fatha ko kuma asummu sinun kin ai mata dhamma kenan jami'in shi ana cewa samu sumuman wa simaman an gane ko yace amma abinda ake nufi da shi yana da ma'ana guda biyu dafi ana kiransa asummu ana kiran shi asammu sai dai menene bambanci tsakankanin su yace wa jam'uhu samuman wa simaman fil jam'il qatili in dai dafi ne ake nufi da asammu aka faɗa a larabci ko aka ce asummu to shi simaman ashharu shine mafi shahara a ce simaman kuma shine wato ashhar shine mafi shahara amina sumumi daga a ce as-samum shine abin da yake wato dafi wasimamu in an ka ce asimamu fi jam'i thuqubi game da abin da ya shafi abin da aka huda afsahu shine an mafi fasaha kenan can ashharu ne nan kuma afsahu ne can ashharu wa afsahu in an ce asimam shine yafi shahara jam'i na wato mi na abin da ke kashewa kuma shine afsahu in kuma an ce asimam shine jam'in da afsahu wajen abin da ya shafi kafa amma ba shine ashharu ba kina ya kawo bambanci tsakankanin su wannan bayani ne na wato dalibai ka gane cewa dafi ana kiransa asammu ko asummu shi yasa munin da wasu ake an yi mai sammu wato abin da zai halakar da shi daga wannan da suka suka samu wannan kalima hatta yarijal jamal fi sammil khiyat har sai raƙumi ya shiga ko ko kafar raƙumi ta shiga sai ko igiyar raƙumi ta shiga duk da yake raƙumin dai alqur'ani ya faɗa a riwaya mutawatira fi sammil khiyat a kafa ta allura kenan wannan shi suka ce ma at-ta'liqu bil mustahil an sanya abu akan al mustahil abinda baya yiwa domin ba yadda za a yi da kuma ya shiga cikin kafar allura to shi yasa muna da wani malami da ya karantar da mu adab a kasar Libya ya rasu Allah ya ji kansa ana kiransa ustazu doctor Mas'ud Jabran professor ne na larabci ya kawo wani baiti sai ce to dalibai su yi bayanin sa kowa yake kokarin ya kawo amma ba a samu dacewa ba sai yake cewa wani sha'ir ya ce ولو أن ما بي من جوى وصبابة على وتجبل لم يدخل النار كافر ko lam yakhlu din nara kafiru yace walau annama bi min jawan wa sababatin da dai abinda nake dauke da shi min jawan na wato rama wa sababatin da tsananin kauna ala jabalin ko ala jamalin ala jamalin awal afwan da an dauki kaunar da take cikin zuciyata da kuma ramar da ni aka ɗauka ta aka aza ta akan jamal raƙumi ya ce lam ya dukulin nara kafiru da babu kafirin da zai shiga wuta koko zai dawwama aka yi ta kokarin a kawo aka yi ta kokarin a kawo karshe dai sai aka ce an kasa ganewa sai aka ce to ya bada bayani sai ya ce to abinda sha'iri yake son ya ce Allah ce wala yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamalu fi sammil khiyat ba za su shiga aljanna ba sai raƙumi ya shiga cikin kusuwal allura sha'irin abin da yake nufi da ciyon da yake da shi na soyayya na matar da yake so bai same ta ba irin ramar da yayi da za a dora ta a dora maraƙumi to in ya rame zai kai inda in ya shiga cikin kusuwar allura zai wuce shi yasa waɗansu malamai suka ce wannan shi na daga cikin waɗanda suka fi cikin yaren larabci ba da sifa ta mi ta kasancewa abu ramamme domin a ce raƙumi ya rame har ya bi ta kusuwar allura ai ramar ta yi yawa wani kuma yace a'a shi abin da yake gani wani ne daga cikin shu'ara tana yiwa yafi wannan koko su zo zo zo zo zo domin yayi magana da wata mace sai ta ganshi dan karami sai ta nuna a'a kai wannan mi za ta yi da shi ai shi ko namijin ba daga nan take ba ba daga rama ne take ba ko ba haka ba sai yace mata kafa bi jismi nuhulan annani rajulun laula mukhatabati iyyaki lam tarani yace kafa bi jismi nuhulan kai ya ishe ni rama ramar jikina ta isa a ce an gane ko annani rajulun cewa ni namiji ne duk yadda rami amma laula mukhatabati iyyaki lam tarani in ba da ma ni miki magana ba da baki san adam na magana ba na yadda ma kike ba haka ne rami amma dai namiji niki ke kuma kina matsayin mace shi kuma wani sha'ir da yake nuna cewa abu ya zan kamar to ya rame ya rame yayi rashin lafiya ne ana mamaki sai yace ka anni hilalu shakki ka anni yace ka ce ni dai in dai kana son ka gara mata hilalu shakki kamar watan nan na shakka wanda ya kai 29 ana diba ana cewa gashi ta ana cewa ba shi na ba to kamar yadda ake sabani akan ganin wata ce to haka nan ba ake sabani akan jikina laula ta'awuhi in ba dan da nake yin nishi ba falam tuhdal uyunu li ru'yati da idanu ba za su iya gane ni ba wannan dai maganganu ne na wato shu'ara'u la tufattahu lahum abwabu sama wa la yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyat Allah ce to waka zalika najzi almujrimin haka ne muke wato sakan kama almujrimin mutane waɗanda suke mujrimai duk inda suke mu karanta aya ta karshe duk da lokaci ya matsu na'am لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين Allah ce su waɗannan mutanen lahum suna da su kaɗai suke da shi domin an taqdimu ma haqqu ta'khir ya kamata a ce wato mihadun min jahannama lahum sai an kace lahum min jahannama mihadun su waɗanda suka karyatar da ayoyin Allah suna da mihad al-firash shimfiɗa daga mahada kenan ko mahada shine shimfiɗar da abu alladhi ja'ala lakumul arda mahdan ko mihadan suna da shimfiɗa daga jahannama ta wuta Allah shi muna tsari wa min fawqihim kuma saman su gawashin akwai rufi na wuta wadan sun kace liha shine abin da za a rufa da shi amma gawashin shine abin da zai zai lullube su an gane ko wato jam'i ne na al-ghashiya asalin shi al-ghawashi ne to sai tanwini iwadun anil ya'il mahzufa kamar ka ce qadin asalin shi alqadi ne kenan gawashin jam'i ne na alghashiya an gane ko abin da ke rurrufowa sannan rufewa kala biyu ce duk da yake wannan aya ba za ta samu bayani sosai ba akwai rufewa maddiya akwai ma'anawiya abinda zaka ganshi a ce ya rufe abu ko kuma da aka kira kiyama al-ghashiya li'annaha taghshal quluba bi ahwaliha za ta rufe zukata da tsoron ta kaga ba abu ne wanda ake gani ba to lalle su kafirai suna da wannan kamar yadda Allah ya faɗa can sama wuta ƙasa wuta lahum zulalun minan nari wa min tahtihim zulal zalika yukhawwifu Allahu bihi ibada ya ibadi fattaqun sannan Allah subhanahu wa ta'ala ce law ya'lamu alladhina kafaru hina الذين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون الله يرون وتا ذات حديث سما da ƙasa da kuma ta kowace fuska Allah shi muna tsari wa kadhalika najzi adh-dhalimin Allah subhanahu wataala yace haka ne muka sakan kama wato azzalumai duk inda suke dan ya kamata mu dakanta saboda lokacin mu ya kare abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik ma la yamuru takaitata addu'a اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين